إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يدلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد السلام عليكم يا جماعة المسلمين gashi Allah subhanahu ta'ala ya kaddara haɗurinmu a markas ahadu suna da jama'a wanda ke ungulkar kada a birnin tamagara jamhuriyar nijar yau muna laraba goma ga wata na safar hijira shekara 441 wanda ya dace da shekara da wanda ya dace da goma da tara ga watan goma shekara 2019 insha Allah dai za mu ci gaba da karatunmu na littafi na mawata ta imam malik rahimahullah yau insha Allah za mu tashi za mu yi darasi na goma sha tara darasi na sha tara a wannan littafi na mota ta imam malik ƙarshen karatunmu hadisin na wahab bin kaisan wanda yake bada labari jabir bin abdullah yana karantar da su da yadda ake kabbara a cikin sallah ya ce fakana ya amuruna nukabbir kullum a khafadna wa rafa'ana ƙarshen karatunmu kenan yana ce na musu umarni da yin kabbara cikin dukkan sunkuyawa ko dagowa ta rukuyi ce ta sawa daga rukuyi ce ta sujada ko ina dai dagowa da sunkuyawa sai za mu tashi wa haddasa ne a malik an ibn shihab annahu kana yaqul إذا أدرك الرجل الركعة فكبر تكبيرة واحدة أجزعت عنه تلك التكبيرة أبن لك هنا رواية تا ابن شهاب عن الزهري cikin malaman imam malik shi ya kasance yana wannan magana kenan fikihun ibn shahab yake cewa idan adraka rajulun raka'a idan mutum ya riziki raka'a ma'ana ruku'i ka riziki liman yana ruku'i fa kabbara takbiratan wahida sai kai kabbara daya yace ajiz'at an tilka takbira kabbara guda da kadin da an san idan yana ruku'i akwai kabbara ta takbiratul ihram akwai kabbara ta ruku'i ko to sai ce idan ka samu kai kabara ɗaya kurin ya ce ajiza a ta'anhu tilka takabira kabara ɗaya ta wadatar da kai kiran sallaka ta yi nan fiki huce ta imam zuri ibn shabi kenan sai kala malikun wannan labari malik haka ya samu daga fatawa ta ibn shahab mana zuhuri shi amma malik sai ke yin kamar tafsiri ko kaidin wannan magana ta ibn shahab ya ce wa zalika idanawa bi tilka takabiratul tasara inda kabbara guda za ta yi da ka samu liman a ruku'i kai kabbara guda kurin kashe kasalla ya ce inda wannan kabbara da aka ce ta yi sai idan ka yi niyya ka yi ta akan kabbara ta harama ka duka kenan idan ba ka yi ba niyya ta kabara ta harama kurin kabara ka ta dukawa kenan ba ta yi ba nan mai masalar shi bin shahab an ci iya daga cikin malamai duk da mahiyar malamai ba ka gaske ba shi kurin iya ga babu wani sharadi kurin da ka kabara kurin ka kabara sallah ta yi ta mahiyar jamhur haka imam malik aka haka shi imam malik sai yake magana kaidin imam magana imam zuhri shi imam zuhri a wurin shi babu wannan kaidin babu wannan kaidin sai ya kai niyya ta kabara ta gudu sallah kuma a wurin shi tayi amma shi imam malik yake ma kaidin inda za a ce kabara guda tayi to sai in kai niyya kabba domin abin da jamhur a sananne kabara ta harama wajibi ce to ya za a yi a ce ba kabara ta harama ka sabsa shi imam malik yake cewa sai dai in an ɗauke ta akan kabara ta harama wani magana cikin mai karhi tana da gwamba mahiyyan malamai kan haka wasu ila malikun an rajulun dakhala ma'al imam fa nasiya takbiratul iftitah wa takbiratul ruku hatta salla raka'atan thumma zakara ثم ذكر أنه لم يكن كبر تكبيرة الافتتاح ولا عند ركوع وكبر في الركعة الثانية قال يبتدئ صلاته حب إلي نعم أموى مالك تنبيع وسئل مالك كان أموى مالك تنبيع رحمه الله كما يا إمام الرجل دخل معه يا إمام بي مسأين mutumin da ya shiga sallah tare da imamu ne ya zo ya bi limamin sallah amma na mamun fanasiyar ta tabi iftita sai ya mance kabara ta bude sallah kenan kabara ta harma kenan ya mance kabara ta bude sallah kuma ya mance takabir ta ruku takabir ruku ya mance duka min girma ba nan can mai magana akan ya mance ya ɗaya to nan duka ba ko da ya ba ta bude sallah ba ta ruku ya mance kuma iya haka hatta sallah raka'a kuma zakara har sai da sallaci raka'a guda zungur sai tuna ashe shi ya ci gurudu gana gurudu ne a ga ashe gurudu kwarai yi tuna ashe shi bai ba kabbara ta harama kuma bai ba kabbara ta rukunin gaba daya shi ne sun ma zakara annahu lam yakun kabbara ta kabbatar iftita yi tuna bai ba kabbara ta bude sallah wala inda ruku haka bai ba kabbara lokacin rukunin وكبر في الركعة الثانية سي كبر كبر ركعة بيني يسا مكبرة قال سي ما مالك يتي تو wannan mai wannan halin yabtadi salatahu ahabbu ilayya kun da sabuwar sallah kenan yanzu wannan ta farko raka'a ta koyi barta yanzu kenan yanzu ne a raka'a ta biyu zai fara sallah sallah sabuwa waccan bai shiga ba hansa da bai shiga sallah ba tana ba kamar tare ba kun ya duka ya tashi ya ce haka shi duk da nan kalmar ahambu ilai za kama abu ne mustabi amma imam malik a fikin imam malik wajibi ne a nan dole kenan ya sake sallah ya duki sabo kenan daga raka'a ta biyu daga nan zai har sallah shi ya ce walau saha ma'al imam an takabir iftitah wa kabar fi rukul awwal kamar da muka bayani zaman sama yace amma inda mantuwa ce yayi iya tare da liman yaman ce kabbara ta bude sallah amma ya kabbara a cikin ruku'i ruku'i na harkon kabbara kan magana ta sama da yace idan wata ne ne kabbara ko sama da magana kenan an mance kabara ta harama ta wajen buɗe ya mance kabara lokacin buɗe sallah amma ya kabara a cikin rukuyin warko ya ce ra'aitu zalika mujiziyan alu amma malaci tana ga wannan ta yi ta amma fukunci ta gabata idan nawa biya ta tabbatar fita can ba da wajen maka ta yi amma idan ya niyyar wannan kabara da ya wajen sunkuya rukuyi lalle a cikin rukuyi ta amma in ya yi ta da niyyar kabbara ta harama ya ce sallah ta yi magana ke shi ne fikin mamali idan mutum bai ba kabbara kenan bai ba kabbara ta musar a tsaye lokacin shiga sallah in lokacin da zai rukui sai kabbara ya shiga rukui duk da kabara ta shiga rukui amma in ya niyyata a matsayin kabar shiga sallah sallah ta yi shi ne fiye kan ƙada malikun filazi yusalli da nafsi nan kuma ba mamu ba ne ta ana magana mamu ko to nan kai kake sallah kai ɗaya fana sai ta kai bata iftita ya ka buɗe kabara buɗe ita kabara ta harama kenan ya mutum ya mace kabara ta harama ya ce innahu ya sta'anifu salatahu sallah sabuwa zai yanzu lokacin da ya tana sallah sai ba sai kuran sallah kenan ko yar ko bi rukuyi ba inda shi dai ne kuran fara sabo sallah wa qala malik fi imam nasiya takbiratu iftitah hatta yafrugu min salati nan kuma malik ya cewa matsayin imam Heman ce kabbara ta bude sallah kuma shi liman ne bai ba kabbara ta bude sallah hatta ya faru min salati sai da ya kare sallah gaba daya ashe shi bai yi bakabbara ta haram iya cikin rudu kenan akwai rudu kware sai shi imam malik ya ce wannan mas'ala inda liman ya mance kabbara ta harama har ya kare sallah ara an yu'ida wa yu'idu man khalafahu salah malik ya kawo aiki mai yawa ita shi liman dole ya sake sallah haka 'yan bayan shi dole su sake sallah ita wa in kana mana khalafahu kad kabbaru fa innahum yu'idun imam malik yace ko da su 'yan bayan sun yi kabbara su dole sun sake tunda liman tashi ta ɓaci anan su ma tashi ta ɓaci a wannan wuri wannan shine fiqhin imam malik rahimahullah duk da mas'alar mamu da liman akwai cewa annabi sallallahu alaihi cikin ruwa na ta cikin imam bukhari akwai ruwa da tabbatata yana cewa isalluna lakum fa in asabu falakum wa lahu wa in akhatau falakum wa alaihim wani hadisi iya kawo sauƙi da yawa game da kurakurai na limamai bai shahun mamu don ya ce yusallu da kuma wannan limamai suna muku sallah fa'in a sabu in suka yi daidai falakun walahu da ku da su kowa samu daidai wa'in a kata wasu ka yi lahi kuskurensu falakun wa'alayin su ya shaha kuskurensu ku bi shaye ku ba kaga wannan ya karama karhin balle wannan kabbara ta harma tana daga cikin abin da yake liman bai doge ma ko ya doge mata bai doge mata kenan kuma kai akwai irin misali irin su karatun fatiha shi aka ce babu sallah ga sabon babu ta gaba daya to liman bai bakai bakai ba amma wannan iya cikin abin da mutum ya yi kuma gashi can an ce laihin da ya sheshe shi kaga dai akan wannan akwai sauki dai amma shi imam malik figiyun shi kama ya kasa ki wallawa ala sai alƙira'atu fil maghrib wal isha maganar abinda ake karantawa a sallar magariba da sallar isha me ya kamata a karanta حدثني يحيى عن مالك عن ابن شهاب عن محمد بن جبير بن مطعم عن عبي أنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قرأ بالطور في المغرب يتي أبندا يكي رواية محمد بن جبير بن مطعم جبير بن مطعم iya daga cikin wanda manya-manyan ƙwarai shawa wanda ya musulunta bayan badar yan saɓanin lokacin musulunta shi dai a nan abinda yake ba da labari ya ce ya ji manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam ƙara a bitur fin magharib ya karata surutar tur a magariba wannan ruwaya imam bukhari ya kawo ta haka imam muslim ya kawo iya daga cikin sababin musuluntar jubair ya zo fansar kamammu na ƙwarishawa da aka kama a yakin badar kusa an ɗora ma wanda aka kamo fansa su biya kudi a yantar da su a wannan hali ne jubair iya daga cin shugabannin ƙurisha ya zo yantar da kamammun badar sai ya dace ya isko a nufisar sallam iya karanta wattur a ruwayar bukhari haka musulun ya ce na zo sai na jin manzan sarsar iya karanta am khuliqu min ghairi shay'in am humul khaliqun am khalaqu samawati wal ardi bal la yuqinun am inna khazana rabbika am musaytirun zuwa na tayi yace kada kalbi kada kalbi ya yatir yace na zo da iya kan ya zo da dauna wurin eh am khuliqu min ghairi shay'in am humul khaliqun wai shin mutane da suke tauran kai am khuliqu min ghairi shay'in haka kurin aka yi su ba mu halici haka kun su san a zero su san kansu mana ba ba su halici shin babu wanda yi su ya ce koko su suka yi su masu halitta in ma dai a cikin biyo ne ne su mutane ku koyi kanku ko kuwa ku kuka yi halittun ko ku taskar ubangiji a hannunku take ko ku mulkin komai a hannunku ke tun abin mai na ku babu ɗaya na ku ku yi kanku ba yunku aka yi ba za ku ɗaga Allah anunku bisa ku yi ma'ala taurin kai ya ce wallahi jin wannan ayoyi jin wannan kalmomi ya ce herin da zuciya ta kamar ta fito iya ka ya kare ma za a halaka shi ya ce nan da na musulunta shi zuciya shi kawai ga babu dama ko ta musulunta ala sama imani a nan lokacin kurin kun wani ayyace kun ji kurin am khuliqu min ghairi shay'in am humul khaliqun zuwa ƙarshen aya wannan bayanin kurin wannan abin ta yanzu zuciya ta kamanta hutu yanzu musulunci ya biya cikin zuciya ta to wannan ya wakana a ya samu zala a magariba iya wannan karatun wannan suwa nan mai suke imam malik rahimahullah kawo wannan hadisi a wannan wuri duk shi bai kawo can kisa ba dai ta bukhari haka musulun imam malik suka kama ka cewa a magariba ana karanta sututu da maqsudu tur tana cikin tutal mufassal ai mun yi magana can baya kan malama malai san fiki wa za a ce tutal mufassal wasu mufassal kasar mufassal mufassal ana kira tutal mufassal daga hujurat ko qaf zuwa ƙarshen Qur'ani ce al mufassal shi ma mufassal kin ta gaba gida uku akwai mafi tsawo akwai tsakatsakiya akwai gajere wanda ka tafi malikiya za ka sana cewa a yi tuwali mufassal cikin azur da asuba da azur a yi wasu tal mufassal cikin sallar isha da lasa a yi kasalin mufassal cikin magariba haka suke cewa na yi kamar manci haka suke cewa a malikiya to wannan don duka duka wata ka'ida ce dole sai haka ne sai ka maka me suka can tuwali mufassal masu tsawon ya kawo daga harkar hujurat zuwa ƙarshen nazi'at na gani nazi'at ƙarshen nazi'at ne sai daga abasa zuwa ƙarshen suratul layl tsakatsakin kenan nan tsakatsakiya daga wadduha zuwa ƙarshen da kisar shine gajerun kenan wa'annan an kace mai tsawon tsawon fasal kenan daga hujurat zuwa ƙarshen nazi'at sun masu tsawon fasal aka ce tsakatsakiya daga abasa zuwa ƙarshen suratul layl sun tsakatsakiya mufassal ƙarshen ƙananan daga duha zuwa ƙarshen ƙur'ani to da aka yi da maganar kakamun karɓar wani abu ne ƙa'ida dole sai haka nan a nan gashi a magariban amma ya karanta mai tsawon tuyalin fasar ya karanta cikin cikin layin masu tsawon ya karanta wattu magana kenan dalilin ka don yawon magana babu ya maka na alƙira'atu fil maghrib wal isha abinda ake karantawa a magariba da isha a magariban mai kisarikin isha mai wasu fitin ya kama mai tsawon ya kama zuwa wani kira'a a magarba a kai wannan shi ne abinda yake wannan kuma na ruwaya ta bayan ganci bukhari ya ka taka mutu ba musulun ka wata sai wa haddasa ne an malik an ibn shihab an ubaidillah bin abdullah bin utuba bin mas'ud an abdullah bin abbas an na ummul fadl bin al-harith سمعته وهو يقرأ والمشاهد العرفة فقالت فقالت له يا منايا لقد ذكرتني بقراءتك هذه أسورة السورة إنها لآخر ما سمعت ما سمعت الرسول صلى الله عليه وسلم يقرأ بها في المغرب نعم عبد الله بن عباس yake cewa umul fadal bintul haris kenan da yake cewa wani umul fadal ya yi ji ita da kanta da yake ta tana da yake ta kamata babu shi tana karanta ta ji shi kamar ya karanta kamar ya karatu ne ya ta ji shi iya karanta wurin musa ta kurufa cikin magarba ta sai ya karanta wannan sura ta ulumsa ta ƙarfa sai ta ce ya dana wannan karatun da kake na suratul mursalat a magariba laqad zakartani bi qira'atika hadhihi ka tuna mun wannan qira'ata ka a yanzu ta tuna mun wata sura wadda wannan sura ita ce ƙarshen abin da naji daga manzon sallallahu alaihi karantawa a sallar magariba ya ga da musalatu rufa ya karanta kenan tura a cikin kuma garba ka ba cikin a cikin ka sarakin ba duk wannan abu ne da kenan an ce ta an ce ta wannan kenan ta ce karshen karatu ma sai da kuji yayi a sallama garba kuma nan da me nan hujja ka magana kan ka dauka wani abu ne wai a daga baya ko an shaye ma wannan kusan karshen sallah ta karshe ne ya cikin sallah ta karshe ta jima'i amma ya kada musa ta rufa a magarba kuma karanta ta kenan dan ka wani karanta sama a ce a magarba dole sai gajeren za a yi to an tsallake an yi a tiwalakin ayin kai hamma ya tabbata wannan abu ne na jawaz a nan salama a magariba ya karanta suratul araf an garewa araf karanta arka biyar ce kuma wani ya tabbata a magariba cikin masu tsawon ƙurani masu tsawon dogaya masu tsawon makawo amma a magana bukanta ta ke don haka an ce maganar tsawaitawa gazartawa ya dace da hali zuwa hali wata ran zuwa wata rana kai kullum kenan a dawama da abu guda duk da ana san sauƙaƙawa amma wai makaranci a nasarar salama sanda shi sau da yawa mutum kullum zai laɓe wajen an ce a sauƙaƙa kullum sauƙi kullum kaɗan za a yi an ce suna da wata hanyar ɗan tsawaita wata hanyar ɗan ja na shi ma mai magana shi ma wata ran ja yake mun karanta cewa za ta dan sallam azhar bayan an tada iqama yace mutum zai ji an tada sallah za shi bake ya biya bukata ya zo ya yi arwala ya zo masallaci ana ka da ruku wani lokaci wani lokaci zai ji asuba haka ce gari zai waye haske bau kin haka wata rana kuma na labari annabi sallallahu alaihi muhi yawa yana kan su ta sajada a rajuma amma sallah sama na san sajada karanta ta yake gaba daya kusan ko juma maka yi da ma'ana haka ya zai zama ya ta haina ka abu da abu lalle wannan bana Allah sa a mai aka ce a harami bin taba ji ban taba jin haka ba da wani sallah harami ta ji ko ina ka gaji sallah amma ranar kuma liyomi ku yi doga kurin ko ya wuda sajada kurin iyayi iyayi iyayi iyayi kunan ni ban taɓa tsammanin ba zai sujada ma'ana zai sujada wannan da ake talawa kunan ashe shi sujada talawa ce zai da ya kabbara hayi da rukuyi ina rukuyi aka taso sujada talawa ashe shi duka hayi duka duka hayi da yin ta gaba hayi da kare ta kowa abun duk ne sallai da abun yadda bane mamaki to duka ban da masa bayi ba amma ta da yayi mu da ya rukabbara ji muke ya rukubin a shi ya ta ya ta sun sura ce ta talawa ya ta sun sura talawa yi mafi yawa muna rukuyi muna rukuyi a ce shi ya sura talawa ci gaba zai yi ya taso kuma ci gaba da karatun shi wallahi to kenan ba su da mu ta su da ya mu ta su kuma ko kuma kuma kuma wurin rukuyi kuma kuma ji ba gora sabon karatun gora ba saba yi ba to kenan wata rana liman in yayi ka ga layin shi wata rana ana yi dan ja eh duk sunna ce dai kai sunna kullun sunna hada rage wata rana dan ja sai yanzu kenan dai mun ji an karanta tur an karanta musalat kuma duka a sallar magarba wanda kuma ruwa duka sai inganta ma malika ya kawo kowace bukari ya kawo musulmi ya kawo wa haddasani an malik an abi ubay maula sulman bin abdul malik an ubarata bin musayyib an qais bin harith an ana abi abdullah sunabihi qal قدمت المدينة في خلافة أبي بكر الصديق فصليت وراءه المغرب فقرأ في الركعتين الأوليين بأم القرآن وسورة سورة من كسار المفصل ثم قام في الثالثة فدنوت منه حتى إن ثيابي لتكاد أن تمص ثيابه فسمعته قرأ بأم القرآن وبهذه الآية ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب abin da yake wannan ruwaya ta abi abdullahi sunabi ya ce ƙadimtul madina na zo madina wannan zawa da yake ga maka fi khilafta abubakar sadiq a lokacin khalifancin abubakar sadiq iyakan khalifa kinto markon lamari ne ya ce fasallaitu wa ra'ul magharib na yi sallar maghariba bayan abubakar sadiq a wannan sallah da yi faƙara a firraka a tana ulayin ya yi karatu a raka a biyu ta harkon maghariba ya karanta umul ƙura kinan fatiha wa suratun sura kinan kowata raka'a da fatiha da sura da sura bayan fatiha wannan sura ya karanta sura min kisarin mufassal daga gajerun daga kinan wadduwa zuwa ƙashen alƙur'ani suna kisarin mufassal suna kisarin mufassal daga wadduwa zuwa ƙarshen ƙur'ani wasan daga abasa zuwa ƙarshen suratun layin don ta yi da kyau kuma masu tsawon daga hujirat zuwa ƙarshen naziyat to yanzu a nan sai aka karanta kuma kisarikin wurin da abin da shara kan firmar gida za a ce a isha a ta wasu kenan a karanta tsakatsakiyar a sallar isha to ya gata amma ya karanta gajerun cikin gajerun na mafasar ya karanta kasan a wadda ko wani ina abin da karanta a wanda ta wani sai ya ɗauka kamar kun ka'ida ce kurin dole makaranta ba ka saba sunna haka wasu ke doka ana baban haka sun karanta an ce a risala ga za a yi kwa aziya sai doka kurin wannan kamar qur'ani ne ko sun annabi ce a yan yaka an ko akwai abubuwa na fahimta iya kaza iya kaza kaka doka kurin abu guda shine kurin to yanzu bayan ya karanta sura sura a wayannan harkoki guda biyu kuma daga cikin gajerun sai tashi zuwa raka'a ta uku shi abu abdullahi sanabi yace dan wurin goyewa ne asali ba a bayyanawa a wasu mutane don ilimi ake so aka ajimi ake ya ci tsagumi ne ba ɗauyi bane ba addini ne he je kusan shi mai zai karanta ya ce he na je kusan shi ya ce fadanatu minu he na kusa da shi hatta inna siyabi latakadu an ta masa yaro kamar tuwa ta ta taɓa tashi don yi jimi zai karanta ya ce kusa ya matsa ya jimi zai karanta ya ce sai na ji shi ya karanta wannan aya kin ban fatiha rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana ya ubangiji kada karkatar da zukatanmu bayan ka shiryar da mu wa hablana Allah ka mana baiwa min da ta musamman daga wajenka ta rahama innaka antal wahhab Allah kai ne mai baiwa wannan aya ta Qur'ani ce nan me yake so karantar da kai kenan maganar ana karanta wasu duk da kuma sai ba iya amma ya tabbata ana yi ana karanta wasu ayoyi ko sura makaranta a raka'o'i na ƙarshe na magariba raka'a ɗaya ta magariba raka'a biyu ta ƙarshe ta la'asar raka'a biyu ta ƙarshe ta azuhur wani lokaci kana iya ƙara wani abu wanda kan tabbulu ga mara zai ga ruwayoyi annabi ya iya ƙarin wasu ababe bayan fatiha misali za a ce ya kan misalin aya goma sha biyar a raka biyu ta ƙarshe ya sha biyar kasa gidan karan bayan fatiya ne kan wannan kenan ya tabbata ana iya ƙarawa shi yasa ta an kadiba a fikin malikiya suke fikin cewa ومن زاد سورة في ركعة ومن زاد سورة في ركعتين أخيرتين يجب فلا شيء عليه فلا سجد عليه wanda ya ƙara sura biyu a raka'a biyu ta ƙarshe sai su ce ba ko dukan shi haka yake hafi malikiya kenan su ma inda illa ce da kaya ce kai ba'adi to ba ba'adi saboda misa ya tabbata annabi annabi wannan adam kaje tana iya yi annabi za kashe wata rana dinda mafi yawa fatiha ya amma wani lokaci yakan ƙara wasu abu a bayan fatiha a raka'a biyu ta ƙarshe na kenan mutum idan ya yi ko da gangan kun balle da mantuwa ƙara sura ba magana kawul ba ba adi wannan shi ne abinda ya kamata mu sani don abu ne wanda wasu ke su ɗauka kama wannan matsala ce a ba matsala bace ba shi yasa ake magana cewa kan matsalar da muke a yanzu mahiyawa take samuwa ba kowa bace gane ta matsalar zisu istira zisu istira ɗin an tana cikin mustahabban sallah ko siffar sallah ta annabi sallallahu alaihi yana yin ta amma sai a samu wani lokaci sai wani wurin tashi raka ta uku sai mance zamana balle wanda bai yin istara ko ko wanda yake yin ta bai bayyana da kabara ne bayan tsari ba sama iyayen ta rannan sai mance ya zamana a raka ta ɗaya ko raka ta uku aka yi subhanallah sai tashi to nan wasu za su ce ba'adi zai yi me ya ce ba'adi ya ce ya zamana a raka'a ta warko ko raka'a ta uku wurin tsayuwa idan muka ɗauki jinsu istara wata sunna ce tabbatatta a cikin sallah kenan ko da baka yin ta ana su jira sawi ai dalilin ƙari ake yin ta ko to kai ba ka ƙara a nan me ka ƙara da ka zamana a raka'a ta ɗaya in dai ba ta iya ba kai kun da kazilan subhanallah ya ka tashi me aka ƙara a cikin nau'in sallah ba abin da ƙara to bisa ka suka samu to suka ga abu kai ne zama ba abu kai bai niyya zama da kai ba ne zama kai ba to ita sura da ai bisa suka ce an kamar ce sura ƙara ta ba gudu ha me yasa aka ce in ka sura ba abu ne kai ba mantuwa aka ce ya kamar ce ka ƙara sura aka ce ba komai kanka dai annabi wata rakiya yi akwai ta sunna kenan yanda a can kai yarda ko da kana malikiya cewa in ka zuba komi to nan ma ba komi dan wata sunna ce akwai ta a sallah ruwa da bukhari ya kawo asabu sunna sun tabbatar da riski isra a cikin sallah ko da baka yi wannan kai to baka a sallah ba kare baka yi ko ina sallah ba ko da baka yanta to wannan ka kar kai wani abu wani dama akwai shi kai ne baka yi amma inda ta yi ya kawara ka yamci tonin kayi ka ƙara zama a raka ta ɗaya ko raka ta uku wani hajji ya kai sujada ba da salam za ka samu rikicin sau da yawa a wurare da yawa ɗan liman ya yi tashi sai a ce ya ba adi matsala to kasa ba ta ba adi inda ba ta yi bai zai yi har ta yi yana kuma zai ba adi don ya ƙara zama kenan wallawa ala sai to dai wannan ruwa hadisin ya inganta sayin hadisi ne da cewa maƙufi ne wa haddasa ne a malik annafi an abdullahi bin umar kana idza salla wahdahu yaqra'u fil arba'i jami'an fi kulli raka'atin bi ummi al-qur'ani wa sura wa suratin min al-qur'an wa kana yaqra'u ahyanan bi suratayn wa thalath fi ar-rak'ati al-wahida fi salati al-farida ويقرأ في الركعتين من المغرب كذلك بأم القرآن وسورة سورة yace abin da ke wannan ruwa ta abdullahi bin umar ga yadda yake kana idza salla wahdahu in iya salla shi kadai na me yasa ka shi kadai ganin akwai mamanci mutum da yake jan jama'a ka ce ko ya tsawata ko ya kaza kaza in iya salla shi kadai ya karawa fil arba'i jami'an dukkan raka'a hudu a kowace raka'a fi kullu raka'atin a kowace raka'a a raka'a hudu miji karanta iya karanta ummul qur'an da sura ta alqur'ani kowace raka'a yanda sura ga fatiha ga sura duka raka'a hudu gaba daya eh ba da shi kadai ma ce wa kana qara'u ayana wani lokaci ma iya karantawa a cikin raka'a guda ya karanta bi surataini wa talak sura biyu zuwa sura uku ya karanta a raka daya amma shi daya a raka daya shi daya ya karanta amma an yi nan kenan liman ne dan tsaye wani mutum da mutane ne kenan mene ne kwanta maka halittin yin haka kwanan cikin su masu sarari na albani ya kawo irin baban kira ya kawo irin wannan halittin karanta sura ko sura biyu a raka dole ya tabbata ko a farla ko ana bila ya halitta an kai za a samun surori bai zuhuri ne ba su karta sura guda ma a takaice dai kenan akwai halin halittin yin hakan ba abin da ya hana ba hana ba in kai to amma nan ya kama ka iya wannan abin inda yake shi daya kenan ba mai shiga ba mai cewa ɗunta mishi haka yake da karanta na harko dai duka raka hudun ya karanta kowace fatiha da surar sura kowace kuma lokaci a iya karanta sura biyu sura biyu ko sura uku harka daya wake baka kama bayani ba ya ce yi min salatul farida kuma kawai da ce maka nafila ce a sallar farin da yake haka min salatul farida a farin da yake karanta sura uku biyu zuwa uku arka daya ya ce kuma wa ya ƙarar firraka a tini min magarib ka zalib bi ummul qur'ani wa suratun sura haka kuma lokaci a raka abi ta magariba zai karanta fatiha ko ce kuma da sura kenan a wani abu ne dai ja'iz mutum in yayi ba wani matsala ka yi ɗaya ɗaya ka yi biyu biyu ka yi shi dai da abin da karanta nan shi shi muka magana biramin baba abin da ake karantawa a cikin sallar magariba da isha yanzu nan kenan ya baka fikin wannan abin yanzu abin babu kunci kana da yalwa shi ma malika ga kenan bai kawo ba kaidi ya rike abin kurin sai a tuwa sai a wasan sai a kisarin fasar kurin wanda aka yi ta yi kurin a yi karatun da kuran na makaranta ruwa ta musulun a yi sabu furera don cewa man karanta fata a ci sata kuma kan zan fata sallar ta yi kuma gara ko wanda ya kara kuma a shaidi na kara ko ruwa musulun cikin sai musulun na mu furera cayan su kan ka tafata masallar ta yi ce kaga wasu kuma zai samu ya kai kabili ya kai kabili din da ka bar sura daga shi cayan annabi kuma ruwa ta hadisin marfu'i ba annabi ne ce ba abu hurera ne ba cikin sai musulun hadisi abu hurairah cikin sai musulun annabi sallallahu alaihi wasallam karanta sura fatiha sallata sallata ta fara jazatu kuma zan rafu khairu in ka kara ko ka kara alkhairi ne ba ga maladan amma da ba ta babu sallah kowa dora ma kabili a wancan hadisin da ya tabbata cikin sai musulun wallahi addini akwai iya dan sauki gaskiya babu kumci da yawa sai suke cewa an karin magana suke cewa karamin sani kukumi ne ne zai ne kan aka je kutuba layi da shi kurin ba ka sa abin shi ya ce kuma ka sallama ya bata masala gaba daya kuma shi ya kurshi ne ba shi ba kurin to wannan abin ne malamai suna kara ba bai kowa abin da iske yake magana ko kowa ya kawo wannan ba dan ba an kai kishe wannan a ce ka zalahi ne eh kowa ya kawo abin da yake abin kuma kan samu sabani na fatawa hatta tsakanin sabai kuma malaman tabi'ai so da yawan lokaci matsalar da ake samu wanda iya bukatar kwarai masu karatu balle masu karatu na na makarantu na zaure wani shi ji yake idan ya kodi ta ya karanta a gaban malami wani ta yankan wata aji ta ƙurani sai ta jirar da samu matsala aka samu rikici da su ta su ɗauka kawon kamar wani nasi na ƙurani kun bai tashi bai ganewa a littafi ma da dokuwa saɓanin malamai saɓanin fatawa ba ba ne ba kana iya samun a makaran a malikiya ce amma samun saɓanin fatawa balle in ka shigo kai sa makaran ɗin mawata za ga littafin guda akan masala guda ya ce ma ta'awilatun taraddudun a littafin da kan littafin fiki guda kana babu guda zai gama taraddudun ni ma miyan taraddudun ya ce an kawo an kawo an kai an kawo muka cewa ya ce lalari mutum da mutakaddimina an kai an kawo lalari mutum da mutakaddimin babu nasi a wajen farko babu nasi su kuma baya su kowa ya gane shi ta'awilatun manganu cikin madawana ga ta min kasin ga ta sunun haka ake haka haka haka dukkan da ta haka ta Australia wannan iya ba malami dalibi wanda hankan shewaye ya karanta da kai ashe akwai sabanin fahimta hatta a cikin masaba guda masaba guda ce ta malikiya malaman guda amma kuma ka suke masala guda zaka gano malikawa da farko musu aiki da ra'ayi sun aiki da hujja abin da kai duk da me yasa da ba ra'ayi bane ba ya tabbata imam malik kaza ce amma ka ga sunnu ko ibn qasim kai tsaye sai ce a ga abin da ya kamata ashab ya ce a shi ya wannan kenan suna biyayya ga malik inda suka tabbatar wa nassin sairihi ne karara inda malik ya kan ara inda aka zane suka sa wuri da suka sa wuce jewa su sa imam malik jewa su sa imam malik musa da mani malikawa ne da su malike malike mata kawo su musu kan malike ta kagare mu amma da yawa suka yi hukunci da saba ma na maza ba ta imam malik musulmiya na kama misali kusa ga littattun suke hannunmu na kisi iziya sun risala fatawa da yawa ta ce a cikin mazaɓatar imam malik mai suke mazaɓar imam malik ko ba damar ɗaya malik ne ba abu da yawa sun ɗan malik shi mai yana magana da kiran risala ga risala abu da yawa tun farko malaki masalar ruwa ya saba imam malik kuma sunu ne jibo abin sunu ne ya saba imam malik kan masalar ruwa in kaɗan ne an samu da nasa kan taɓa da ruwan ko da ruwan bai jikuta ba ra'ayin sunu ne ba ra'ayin malik ba ne ba amma ka shi kuma da risala ce wajen karanta masa ya saba fikin malik mami ziya ya rike ra'ayin malik a takaice dai ba wani daurin kai mutum kullum ya rika neman abin da yake wannan tsakanin wannan shine gaskiya tsakanin ka Allah wannan ya kalin hujja abin da ba na ra'ayi addini ina ga tsakanin ka Allah wannan malamin nan ya ce kaza nan ya ce kaza waye ya kalin hujja sai ka bi kai bi shi ka kalin hujja shi ba kun dan ba kun kaza ba ma dadi bane ba shi yasa haka suke an malaman warko malikawa ba sa takalidanci irin wannan na shirme ko ra'ayi kun dan ya kaza ce a wani abu ne sanannen karanta da tansu sai ya ce wa haddasa ne an malik an yi haya bin sa'id an adi bin sabit al'ansari an labara bin azib annahu qala صليت مع صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم العشاء فقرأ فيها بالتين والزيتون شيما ورابن ازبك يتشوا na yi sallah tare da manzon Allah sallallahu Alaihi wasallam sallar isha muka yi a cikinta ya karanta watinu zaitun a gani? inda ba magana wannan ruwa ce ta imam bukhari haka imam musulun sun kawo bayan imam malik ya karu bayan yanzu sai kuma al'amul fil qira'a yaya ita kira'ar za a yi ta abinda ya shayi ai ita kira'ar yaya ya kamata na isa mai makanta haddasani ya haya an malik an nafi an ibrahim bin abdullahi bin hunain an abi an ali bin abi talib أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن لبس القسي وأن تختم الذهب وعن قراءة القرآن في الركوع abinda ke wani ruwa ta sayyidina ali radiyallahu anhu na abi talib yace manzon Allah sallallahu alaihi wasallam naha an lumsul qasi manzon sallallahu ya hana sa alqasi alqis an ce gari ne na dangana wani gari ne an ce wajen kasar wannan masar sunan gari ne ake dangana irin a can suke wata tuwa sananna wadda ake kawo daga ta ana yanta da alhariri haka zanen alhariri a jikinta kuma an san musulunci a hana namiji sa alhariri to annabi ya hana sa irin wannan tuwa ta alhariri kuma wa an tahattum zab ya hana sa zobe na zinariya cikin abin da ya hana wa an qira'atul qur'ani fi ruku ya hana sa ya hana karatun ƙur'ani a ruku'i wannan ya ɗauke ma shuba domin akwai kasan ruwaya masu kawo akwai ruwa tabbatar da annabtar iya cewa nuhitu an aqra alqur'ana raki'an aw sajida manzon sallallahu ya ce an hana ni in karanta qur'ani a ruku'i ko sujada nasi ai shine aka hana khususiyya ce a'a an ce hudu kususiya ba ta zafi da ra'ayaka waye ce kususiya ce ya ce he ne to can yi ruwa ta abu hurai iya cewa na hali khalili an atara an ƙura'ana raki an ausa jida abu hurai ka cewa masoyi na halili ya ana ne in karanta ƙura'ani a rutuyi ko sujada ga wannan cewa cikin abin da ya hana kurin ya hana qira'atul qur'ani fi ruku duk da kasu jada ba akwai tarwata kasu jada annabi kun ya hana ni kiran ba wani kai an hana ka shi ma hana shi wannan kashin wannan ake kawo maganar masu karanta rabbanoni yan wa kullum mu sani annan sallallahu shi ya kowa sanin wannan rabbanoni dan shi aka saba kan masu ya kowa sanin su amma ba a samu ba iya karanta ɗaya a cikin sa sujada kuma shi ibararsa manzo Allah ko sahabbai in suka ce Qur'an ba ya ne irin naka kuma an kawo mace Qur'ani ne kana ne mushaf wannan Qur'ani ana kira mushaf gaba daya ana kira mushaf ke shi an su a haɓar sace Qur'ani ko da aya da sunanta Qur'ani ya ce unzan laita da ya alƙur'ani ya ce daren jiya an saka mana alƙur'ani sai da aya da ya ce manzara iya kiran dukkan juzuyin ƙur'ani ya sunan ƙur'ani aya ce ayoyi ne sura ce ana kiranta ƙur'ani ibaratin annabi sahabbai sun su ce qur'ani tana nan kurin qur'ani kurin ko aya ce amma kace al-mushaf wannan shine mushaf gaba ɗayan shi a wuri guda shine mushaf to dan haka kenan in aka ce qur'ani wannan rabin ne qur'ani ne sai wannan ina ga wannan wannan salim ne lalle cikin tashi dan na nan shari'a ya kawo masala masu ce in dai aka ce qur'ani ne ko rabin ne ba kai ba ko rabin ne ba ba a cikin sojada illa alama akwai rabbana wata zo ba siga mata ƙur'ani ta allahumma atina fi duniya hasana wafil akat hasana wata wakil azaban nan wani ta zo a siga ta sunna amma mai mutum ta ƙur'ani rabbana ta kuma allahumma ne ta wakil to da kiran kai wata kalihi tun da allahumma ta zo da siga ta sunna ba ba kai ta ƙur'ani ta zo siga ta addu'a allahumma atina fi duniya hasanatan wafil akhirati hasanatan wa wakil azaban nan wadda ce wannan ita an kai ta tun ta zo siga ta sunna ta addu'a ba ta kalle amma sauran rabanoni ka yi saman ko a maka ba addu'a ba ta iya eh ba ta iya ma me matsalai kai ba ta iya ko ga huta amma a sujada ba karatun qur'ani karkashin za ka gane wata ruwaya shahararra ta fadala cikin nulutai mai sunan du'al mustajab sunan nulutai du'al mustajab ya shahara dan ganin mutum abin kaman an kare dace duka addace mustajaba cikin suna da ta suna da gare shi ko mai kuwa cikin shi a bayan shahara to a cikin nan zaka ga wata wata fa'ida karanta ake gusu kaza su jira wata fa'ida ce karanta sura kaza qur'ani surori da ganin wasu ayoyi ko ko wannan addu'a wata shahara ta wannan addu'a ta la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin akwai wata fadla ta shahara a karanta 41 a cikin sujada ana yawo ta ta ce masa an ta yawo tan kai bukata kaza kaza ba ruwa ta inganta duk abin za gani dan uwa kuma ka sha wahala ka ka ka ba ma da mai wahala ma duk abin za gani na qur'ani a sujada a karanta sura kaza aya kaza su ba ɗaya mai inganci kuma ka sha wahala ka zama kun ba su inganta ba wani ajiyar malaman hadisi babu ɗaya da inganta karanta qur'ani ko sura ko aya qur'ani ba ɗaya da inganta akwai sun ga fa'idodi amma ana yawo su cikin wasu ana yada su da fadala da romu da aka kirkira ba ɗaya wanda inganta ba su inganci ko ɗaya amma ita karan kanta ita addu'ar ta la'ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin wannan ruwaya ta tabbata nan cikin sunan tirmizi sauran wurare annabi sallallahu alaihi wasallama ya ba suna ya ba suna sayyidul du'a shugaban addu'a dan wata rana kamar da ina ga umar ne da ubai a takaice ruwayar da ta tabbata anan sanar yake ce musu sa'adin ya ce wata sura wata addu'a shugaban addu'a ya shiga hirar shi wani ba kawai zo rikin hankali shi can annabi ya ƙara hira zai shi gida sa'adin ya ce da annabi annabi da nabi kan zai shi gida ya nabi kawa dam dam dam kawa da annabi sai na bayan shi shi yadda wani zo bayan zai gama fadarata wata shugaban addu'a ko shi gaba wani ba kawai zo da hankalin shi bai gaya wani mace shi gaba da ya ce sai na zo yin na ba annabi na kashe gida na makawa don ya sa akwai mutum a baya ya ce sai ta lahiya sai ya rasulullah kayan magana shugaba an dakwai maka hudu bai kai gaba ya ce a da'awata zulun ko addu'a ba abu jinki ita ce la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu zalimin yace lam yada bi rajul muslim fi shay'in qad illa jarahu Allah kuma kala yace babu wani musulmi da zai roki Allah da ya taka kuma me Allah ya biya mishi idan ce addu'a masu istijaba addu'a amma ba sujada ba ba sujada ba kurin kai kai zamana kai wa annabi sai kun karanta da kun la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin kai kai kun daga hannu ka ga ma Allah bukatarka dare ko ko rana insha Allah wannan ruwa ta inganta amma magana da ake magana wannan lakani da aka kawo 41 awa 41 a cikin sujada shi ne ba shi da inganci sai yanzu dai mun ji maganar an hana karanta ƙur'ani a rukuyi wacce ruwa ta sujada an ka hana karanta sai wa haddasa ne an malik an yahya bin sa'id an muhammad bin ibrahim bin haris at-taimi an abi hazim at-tammar an al-bayadi anna rasulullah sallallahu alaihi wasallam kharaja ala an-nas hum yusallun وقد علت أصوات بالقراءة فقال إن المصلي يناجي ربه فلينظر بما يناجيه ولا يجهر بعضكم على بعض بالقرآن wannan ruwaya wacce da makaranta dai ita ma da ma musulun ya kawo haka imam bukhari cikin afad ibad da ban ya kata dai a da rusul da ya inganta ne wannan ma hadisi ya inganta abin da yake ruwayar cewa manzana sallallahu alaihi wasallam kharaja al nas ya hutu ya samu mutane wa min sallun suna sallah kaman da tunafila ko tarawih ce sai sallah da ko ya tashi amma da zame su wa qad alat aswatum murya ta sama sai daga murya ko ya kira ana tayi ana kira ko ya tashi faqal yake cewa innal musalli yunaji rabbahu lalle wa mai sallah iya ganawa ne da ubangiji shi ba da wani ba iya ganawa da ubangiji shi faliyan zurbi ma yunaji bihi mutum ya diba ga da me zai tattam zai gana da Allah kenan ka samu nutsuwa tsakanin kai da Allah kawace ma hayaniya kenan sai yake shiga musu abin a yi na ce wala ya ji har ba'adukun ala ba'adin bil qur'an kada wasu su rinka daga murya ga wasu akan qur'ani wannan kenan ya karantar da mu misali da na zo masallaci masabuki ne ne wannan masabuki ne ai sallar isha bai na wa ake mun samu sallar isha ba raka ɗaya misali da ka uku na samu raka ɗaya ka ko bai na ko to ko da zan karatu kan yi karatun da zai ɗauki hankalin wani kuma kai mu zauna a masallaci muna kira kai kowa ya tashi a an haɗa da murya ka yi ta haka kanin kai da allah aka daga miliyan ƙarfi don kana karanta abin ya shafi wani wani sau jewa a matsala wajen masu karatu a masallaci a kowa karatu tsakanin shi da Allah kakka yi ka ɗauki hankali na nima ka ɗauki hankalinka dole sun kira ya san tana ɗaukar hankalin wani in kana ka daga murya kana ana samu nutsuwa annabi ya hana daga murya a daga ma juna ce ku ɗauka gobe na kenan kowa kan shi kakka bayyana ma wani kai kayanka wallahi tana ba'd kun ba'd kawai ne bayyana mu ta wani kenan kowa kan shi daidai inda yake daidai abin da yake ji kai dauki hankalin wani shine abin da yake cikin wannan magana wannan ko juma'a kuma juma'a ba kurin ka daga murya kai ka dan kira ka daidai kada yanga wani gurin ko juma'a ko ba juma'a ba da juma'a da aka samu zama wuri guda amma dai a takace kurin bai kamata ba a daga murya dan dole san ka ta Qur'ani wani ya daga murya yake abin da yake ya huzgarka shi ne iya rage maka kwantarasar nutsuwa kan gaskiya wannan masala da muke ita akanta akan laspika yanzu ana maganar kan mu ɗoki hankalin juna da ƙura'ani ya irin masalla a cikin laspika ko kuma lokaci ne za ka ji wani lokaci wallahi kuna sallah a masallaci wani masallaci ya kira a shi kama alakin kuma wallahi a samu matsala ha? eh kajin gida mata eh ya kajin mata mata kan ba watan haka muka yi a nyame ne kira da wata watan tamu ta yi tamu mun yi jin ta kan tamu kasan tukuru tukuru kun da kabara kuma kabara gurin haka kabara kuma kalli kalli yawan magaba yawan magaba ko ta mai ta lawa ka kusa kaga kuma buɗe yawan magaba ne kullum aka ce baka bar suna samu matsala wallahi da kama suna samu matsala yawan da tsakanin kuka cikin wani kenan ya ga yawan sau da yawa yanzu misali ga mutum wanda yan mamun shi tsawon da sau ɗaya biyu ba sa da su fita ba ka da yawa tsawon ka ana da kan kocin sanaji tsawon ka ga nan hacci yanzu ina bai na kowa yin karatu na amma waya zara speaker a sama ko in buwa na ji to take kai wani wuri ya karkashi hankalin wani to an hana a cikin ku balle kan karkashi hankalin wani limami kan sallah amsalatin amma ka karkashi hankalin wani limami kai bai dace ba sun zai kai ɗauki hankalin wani imami a wani ba gaskiya a yi ƙoƙarin takaita muna magana hatta a cikin ramadan da zai na a yi lasifika ta ƙasa ta cikin magalajin bisa a aiki ta sama bai bukata hatta a ramadan mai gyara muna iya sa lasifika ta daidai da muke gurin sa a tsalin wasa za a sa lasifika a nan cikin nan da na wani kudurwakin kowa ne cikin da ya shi ba bukata yan sa ta sama ta kai nuna ba bukata ba bukata ko mata aka ta tsini a ta zuba a sa a wajen kulwakin sun ji sun ji ba a gisa mallai sau da muna bukan kama gana muna ta kan sunan gargajiya ta ne ko na yi ne ba muna sa suna sai mu gyara abu da muna hada suna haka bane ba abu ma nan bane ba eh ba ba nan bane ba nan bane ba to dai muka yi wannan magana sai su ce wani masu abu masafa duk ɗaya ne sai su ce kuma kuna yi kuma kuna kuna tarawih da gaskiya ta kuma da yi eh to duk abu ɗaya ne gaskiya ka yi umar bin khattab mun diba ruwaya tabbatata annabi sallallahu alaihi wasallam ya yawo cikin dare ya biya gidan abubakar ya biya gidan umar da sai aka kwatsi aka gamu ya ce abubakar na huce ta gidan kana sallah amma ba a jin karatunka ya kuma umar ka daga murya dewa ka daga murya ka dewa ya ce ya rasulullah ina yi don tare mai barci mai barci farka tana cikin dare shi da abubakar ce ya rasulullah ai na yi yadda wanda nake ganawa da shi tun da ba a yi wa allah yi abubakar ce to ya annabi sallallahu alaihi wasallam abubakar kai abubakar kara kadan da kuma umar ka rigi kadan dan wa idan idan an ce balasfika ba karatu haka na mutum an ce ya rigi kasa kasa ina da lasfika da kai wata unguwa ga Allah annabi umar ka rigi wanda baki da shi da makwabcin shi amma ka ce ya rigi ina ga lasfika kai wa wata makwabta gaskiyar magana mai gyara kuma iya gyaruwa iya gyaruwa ne ta misali a rage ta sama a sa ta kasa kasa da kowa dai bukata dai an biya bukata kurma kuma mu damu kuma so da yawa a kurma ba sallah ba wani barci ki so yi dole ya gaba dani ko dole ya gaba dani ramadan barci ki so yi kasan hana barci ba ne makwacin ka jaji ake jaji suke wallahi gaskiya ne ko suna sun haƙin su jaji sun haƙin su jaji jajen kwanan su kwanan su barci shi matan shi din san su yi barci kun sai kira wukurun ba barci sun dare a gaske haka ne dole mai gyara abu ne yana iya bukata gyara wanda bai zawa mun mi kamu zai rasu muka daidai mu a ciki da kewaye mu ko'ina muna ji shi kenan ba mu duki hankalin kowa ba kuma yin sunna allah taimake mu sai ya ce wa haddasa ne an malik an hamid al-tawil an anas bin malik annahu qala قمت وراء أبي بكر وعمر وعثمان فكلهم كان لا يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم إذا افتتح الصلاة yace wannan ruwa da dama sun tabata wanda mata ta isa inganta yace na yi sallah na anan Anas bin Malik yace na tsaya bayan Abubakar na tsaya bayan Umar bayan Usman duka wannan ba mai karanta bismillah rahman rahim in zai bude sallah wannan shine cikin wannan buluga wannan zai gano ruwayoyi wata ruwaya sallah bayan annabi sallallahu alaihi wasallama ma abubakar suna bude sallah da alhamdulillah rabbil alamin shi mai buluga maram duka ya kawo ruwayoyi na la yaqra da la yajhar da wakana wakanu yasuruna wanda ibn hazar ibn hazar cikin cikin lisan da da ya kawo ruwaya da an shi duka an suka samu guda ana ansu bin malik shi ana ana shi na ana ansu bin malik shi ne ka duka ruwayoyin annabi annabi ya bi sala ba abubakar umar usman ali ba annabi sallallahu duka ba mai karatun bismillahir rahmanir wata ruwa ya ce bisu bayna bismillahir rahmanir wata ruwa ta yi kanu suna asircewa to wannan ruwa sai hadisi bin hadisi cewa wannan hadisi da kashe da ya kawo na ibn khuzaima yace a haka za a doki korewa da hadisi bin malik yayi manzana bai bayyanawa ko ya haɗa alhamdulillah rabbil alamin kenan ba yi ne bai gaba ba a bayyanawa ce ba bai ji ne ba a yi amma akwai ta haka ya rihe litta ya rihe masala ibn hajar cikin cikin cikin lubin mara kenan akwai magana amma bayyanawa ce bai saboda ruwa ta inganta masa iya da ruwa ta inganta ummu salama da ruwa daban-daban mun iya cewa idza qara'atum al-fatihata al-kitab faƙara'u bismillah rahman rahim fa ina ida ayatiya ya ce za karanta fatiha ta kitab ku karanta bismillah rahman rahim domin ɗaya ce cikin ayoyin fatiha kina za a barta kuma da haka kenan sai ga zan kalkon littafin sun nan bugun madina mana ka zaga bismillah rahman rahim ga asa aya daya bismillah rahman rahim ga aya daya a wannan littafin hafsu saboda kenan aya ce ta fatiha illa ce abin da ke sunna cewa yin ta asirce shi ne ya yi annabi yin ta a ɓoye kenan idan yanzu sallah abin da ke farawa yakan yi bayan kabara ta harma zai yi addu'a ta buɗe sallah ya yi ta'awuzi ta'awuzi billahi sami alimin shi zai bismillah ramanin sai ya daga murya da alhamdulillah rabbul alamin shi ne kira sunnar zai allahu akbar misali subhanaka allahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik kai subhanaka allahumma bihamdik tabaraka ismuka wa ta'ala jadduk wala ilaha ghayruk ita ce zama mata subhanaka allahumma bihamdik tabaraka ismuk wa ta'ala jadduk wa la ilaha ghayruk ita ce cikin masu bude sallah bayan ta sai a'udhu billahi samil alim min ash-shaytanir rajim bismillahir rahmanir rahim wannan a tsaka ake rusu gurin bayanawa idan za har bayanawa sai a bayana da alhamdulillahi rabbil alamin a cikin gaba kuma da bayanawa wanda abu hurairah shi duka ma habu sun da bayana gaba daya ruwa ta inganta kanshi duk da cewa kenan amma yawan annabi ya asa cewa magana kenan nan kenan ta yi suna budewa ta bisa kan darsin na ramana ne in za su buɗe sana kenan kamar ta ruwa ta kawo laija runa wata ruwa wa kanu su runa duk shi alfi shi ke bayanin magana shi sahabin guda anas bin malik sai wa haddathani wanda ruwa ta inganta kenan mun kanta to lokaci ya zo ƙarshe اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته